أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai wannan zai zama karatunmu na takwas kenan ko za mu tashi hadisi na goma sha takwas muna cikin babi mai magana akan al-istiqaba wato ainihin ɗayan da ake yin tsarki na istinja'i ko istijmari da ladubban shi kuma wato ainihin kausasawa ga waɗanda suke sakaci na
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتب من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرب في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يعبده
نعم daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma wa arbahuma cewa marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi kabarain annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wurin wasu kaburbura guda biyu faƙala sai ce innahuma la yu'azzabani lallai waɗannan kaburbura guda biyu ana ma waɗanda ke cikinsu azaba wa ma yu'azzaba ni fi kabiri kuma ba ana musu azaba ne saboda wani babban laifi ba amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl amma ɗayan su ya kasance baya suturtuwa daga bawali wa ammal akharu shi kuma ɗayan fakana yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annamimanci fa akhadha jaridatan ratba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki wato jarida wani ɗan reshe haka na icen dabino ɗan ud karami wanda bai riga ya yi ganye ba ganye ne bai riga ya yi ganye ba a jikin shi ratuba wanda yake ɗanye fashakka nisfaini sai ya tsaga shi biyu ya raba shi gida biyu فغرز في كل قبر واحدة سيدس تاجي قدا أقوان قبري فقالوا يا رسول الله سيسها بيسك يا من زن الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا ميساك أيكت هكا قال سيتي لعله يخفف عنهما ألم يبسا بما ماكي a rangwanta musu azaba in dai waɗannan wato ainihin icen guda biyu ba su bushe ba a nuskar da ke gabanmu nan ya kawo yu haffif amma abinda dabdin hadisin ya zo da shi yu haffaf shi ne asali ina ga kuma nuskar nan ku a haka ne يخف يخفف ما لم يسمى فاعله أن يخفف عنهما إن كان المخفف معروفا واضح وأن حديث الإمام البخاري ya fitar da shi ɗari biyu da sha takwas muslim ya fitar da shi ɗari biyu da tasa'in da biyu abu dawud ya fitar da shi hadisi na ishirin at-tirmidhi ya fitar da shi hadisi na talatin da ɗaya hadisi na saba'in annasa'i talatin da ɗaya ibnu majah ɗari uku da arba'in da bakwai addarimi ɗari bakwai da sittin da shida wannan lafazi da ainihin malam ya ambata lafazi ne na wato ainihin bukhari imam bukhari ya ruwaito shi da wannan lafazi da malam ya ambata musamman riwayar shi ta ɗari biyu da sha takwas don ya ruwaito shi ɗari biyu da sha shida kafin wannan yadda riwayar ta zo haka nan ne sai dai ɗan inda ke da bambanci can da ya ce fa'akaza jaridatan rattuba a cikin bukari ya zo summa akaza ne akwai summa madadin fa summa akaza jaridatan rattuba hakan nan faƙalu ya rasulallah babu fa'un asili ƙalu ya rasulallah an fahimta ko? to ya zo kalu ya rasulallah ba tare da ainihin fa'un ba sannan gurin malam ya yi basa akwai ruwayoyin da suka zo ta yi basa kamar riwaya ta 216 cikin bukhari ya zo malam ta yi basa da ta wanda kuma alhafiz ya ce shi ne mafi yawan riwayoyi ibnul musanna muhammadu ibnul musanna kenan shi ne al-bukhari ya samo hadisin daga gare shi a ƙarshen hadisin sai al-bukhari ya kawo wani abu mai kama da ta'aliki cewa qala ibn al-musanna wa haddathana waki'un waki' ibn al-jarrah qala haddathana al-a'mash sulaiman ibn mihran al-a'mash qala sami'tu mujahidan sai ya ji mujahid ibn jabr kenan mithlahu ya ambaci irin shi da lafazin yastatiru min baulihi madadin yastatiru min albauli an gane sai kawo min baulihi duka riwayoyi ne na bukhari riwayar muslim 292 ya ainihin kawo ta da cewa مر النبي صلى الله عليه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين على قبرين شكو منا ياك مر بقبرين وعند المرور ينا ينتعدي لباء كما ينا ينتعدي لعلى kaga a cikin hadisin nan duka sun haɗu riwayar bukhari da ba'un da muslim da ala a musul a cikin alqur'ani mai girma ma yana zuwa wa idza marru bil laghwi مروا كراما هذا مروا باللغو سيتعدي دا الباء ومن أين تعدي دا على كمر أو أو ك أو كالذي مر على قرية نعم أبو دباكيني إنسان وكالذي مر على قرية أم فهمتكم سودان هكا دك بابو وني إشكالي to abinda hadisin yake karantarwa a sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake bada labari riwayar muslim bari mu ambace ta ce marran rasulullah sallama ala qabrayn fa qala amma innahuma la yu'azzaban ko amma yana zuwa dalili amma innahuma la yu'azzaban wama yu'azzabani fi kabirin أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله daga duka ruwayoyin biyu istitar ne ya zo da ka sai al'imamu muslim ƙarashen dai hadisin kale ce fa da abi asibin ratubin madadin jarid duk dai ma'anar su ɗaya fa shakkahu bitnaini wannan ba'un din za'ida ce للتوكيد ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا سنسي مسلم يقول إسناد شي زواج عبد الواحد الواحد ابن زياد كينا العبد مولاهم آه عن الأعمش بهذا الإسناد سيتي غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول شك الراوي kaga nan yayi amfani da lafazin istinza an fahimta ko sana wannan hadisi ibn abi shayba ya fitar da shi ta hanyar wakil ibn jarrah daga al-aswad ibn shayban maula anas bin malik kenan da ke thiqatun ni abid yace haddathani bahr ibn mirar بحر ابن مرار ابن أبي بكر كينان الصحابي ذاك صدوق اختلط بأخرى عن جده أبي بكرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة توه ƙarashin bayani bari mu ɗan koma tukunna cewar shi annabi sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama ya wuce ta gurin wasu ƙaburbura wasu ƙaburbura sai wato ainihin ya ji ana musu azaba kamar yadda ya zo a wata riwayar fasami a sauta insanini yu'azzabani kaga ya fassara cewa innahuma la yu'azzabani kenan ba makan ɗin ake nufi ba ba kabur ɗin ake nufi ba makbur ake nufi daga a wata riwayar ta bukhari wadda ya kawo ta dubu biyar da ɗari bakwai da takwas ce fa sami a sauta insanai ne sai ya ji sautin wasu mutane guda biyu a fi kuburihima fa qala yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir wa innahu lakabir kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi zuwa ƙarshe to waɗanda suke kwance a cikin ƙaburburan nan guda biyu an yi saɓani a zance mafi inganci ba a tantance ko suwaye ba wanda kuma limamin nawawi yana ganin rawin ya sani kawai dai ya rufa ne so da irin wannan ba ba kasafai ake so a ambaci suna ba ana so ne ka ɗauki ibra daga halin ba sunan ba ta sai bai ambaci sunan wanda aka birne ɗin ba amma alhafiz ibn hajar a cikin fatul bari juz'in shi na farko ya hakaito wata magana wadda al-imam al-qurtubi ya ambace ta a cikin tazkira yayi raddin ta saboda al-imam al-qurtubi duk da shi ma da ya kawo ya da'afa ta yace wasu daga cikin malamai masu wato ainihin raqa'iq da zuhudu da sauransu sun ambaci cewa ai ɗaya daga cikin ƙaburburan nan guda biyu sa'adu bin mu'adin sa'idul ansar haka sai alhafiz ibn hajar ya ce wannan maganar ba za ta taɓa yiwuwa ba cewa hada batilun ce wannan zancen banza ne ce zancen banza ne ya ce ba komai ya sa na ambaci wannan ba ce sai don in kare wannan shugaba na annabi ya kira sa'ad da suna shugaba ce komu ila sayyidikum an fahimci wannan ko wanda darajojin shi da manaqib ɗin shi suke masu yawa kuma masu girma shine fa bayan rasuwar shi annabi yace ihtazza arshur rahman li mauti sa'id a cikin bukhari shine wanda hadisi cikin as-sunan sunan na an-nasa'i na sallama yace law naja ahadun min dammat al-qabr la naja sa'd bin mu'ad yace ya ga mala'ika dubu saba'in sun zo wato ainihin su yi ta'aziyar mutuwar shi tare da su aka raka shi makabarta wannan damma ba ita ke nuna azabar kabari ba ya ka sa mutum a kabari da farko ne kabarin zai matse shi zai sake shi a mai kab- tambayoyi in ya amsa tambaya shi kenan in bai amsa ba to waccan damkar ita ta daban ce an fahimci wannan ku haka kuma sai ya kawo a dalilan shi jalhafiz ibn ibn hajar cewa waɗanda suke cewa sa'ad ibn mu'adhin ne ai sa'ad bin mu'azin kamar yadda ya tabbata tare da annabi aka kai shi makabarta su kuma wa'annan kaburburan a wata riwaya ma sai da annabi ya tambaya kabarin su waye waɗannan kuma sa'ad bin mu'azin makabarta baqi' aka kai shi aka burne shi su kuma waɗannan kaburbura cikin wata garka ne su kaga kenan ba ɗaya bane ba da haka ya ce wannan magana ya ƙara maimaita cewa wa hadha babilu ba zancen gaskiya ba ne Allah ya saka mishi da alkhairi an yana da kyau kuma yace bai halatta ma ambaci wannan ba cewa qurtubi ya kawo wasu sun ce sa'ad bin mu'azin ne sai sai dai in tare da yin bayanin cewa shirme ce ba gaskiya ba kamar dai hadisi da ifi ko maudu'i haramun ka kawo shi ba tare da hukunci bayani akan hukuncin shi ba an fahimci wannan ko so don haka babu babu ta'ayini akan suwaye waɗanda ke kwance a cikin wa'annan kaburbar sannan wasu sun yi saɓani kan shin musulmai ne ko kafirai ne kaburbura guda biyun da aka birne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana musu azaba shin kaburbura ne na musulmi ko kuma ba ainihin na musulmai ba ne ba akwai wani malami mai suna abu musa al-madini wanda yana cikin huffaz ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga jabir dan abdullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrayn min bani najjar halaka fil jahiliya annabi ya wuce ta gurin wasu kaburbura guda biyu na wasu mutane daga kabilar banu najjar mutan madina wanda sun mutu tun a jahiliya kaga sun mutu a jahiliya yana nuna kafirai ne ke to sai dai hadisin da'ifi ne da ya ruwaito shi ta hanyar ibnu lahiyan kuma hadisin asalin shi yana cikin muslim babu zancen wato ainihin lokacin da mutanen suka rasu kuma babu zancen annabi sallama ya tsinko abu ya dasa a cikin su don haka sai zama yana cikin ikhtilafi da wato ainihin bagauniya irin ta ibnu lahi a cikin riwaya kamar yanda ibnu hajarin ya ambata da haka kenan asali sai a bar shi akan cewa musulmai ne musamman tun da ya zo a wata riwaya ta ibnu maja da cewa marra bi qabrayn jadidain wasu kaburbura guda biyu sababbi kaga ya kore cewa halaka fil jahiliya wanda kuma a lokacin galibin wanda zai mutu har a biya ta gurin kabarin shi ai kaza musulmai ne dan Madina ta karbi musulunci illa kaɗan daga cikin Yahudawa da munafukai da waɗanda suke mushrikai an fahimci wannan ku to dan haka musulmai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ana musu azaba ya tsinci waɗannan a wato ainihin ganyen guda biyu ko reshen guda biyu ya ainihin dasa a jiki guda ɗaya ya raba shi biyu to cewa innahuma la yu'azzabani ana musu azaba kaga wani yana tabbatar da azabar kabari kamar yanda yake aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa shaykhul islam yace wa likulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'al kaga su'al abinda ke biyo bayan shi shine al-mathuba aw al-uquba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisai ingantattu cewa idan mutum ya aikin alkhairi ya amsa tambayar kabari za a fara jiyar da shi daɗi daga nau'in samfurin daɗin aljanna inda ya amsa ba za a fara gana mishi azaba ana ɗanɗana mai kuɗa daga nau'in samfurin azabar wuta kafin kuma ya mutu a kai shi zuwa ga ni'ima ta dindindin ko azaba ta dindindin in ya kasance kafiri an fahimci wannan ayi sabanin abin da mu'tazila suka tafi a kai na cewa babu azabar kabari duk da kasancewar ba dukkansu ne suka tafi akan wannan ra'ayi ba wani da imamun nawawi ya tattauna wannan matsala cikin sharhin shi cewa akwai wani daga cikinsu da ya yi inkarin jingina musu inkarin azabar kabari da ake nuna cewa wasu ta'ifa ne daga cikinsu suke inkarin wasu ba sa inkarin amma abin da yake mutakarar a gurin mutaakhirun ɗinsu shine sun tafi akan haka kuma cikin mutakaddimun ɗinsu za'im ɗinsu wasu ibn ata yana da wannan ra'ayi da aka kenan sai a jingina musu an fahimci haka ai kuma gashi yanzu suna fitowa fili suna karyatawa bal yanzu hatta kai masu ma jingina kansu da asha'ira wanda suke cewa su ba mu'tazila bane sun fito suna inkarin azabar kabari tunda dama da mu'tazila da asha'ira maturidiyya karramiyya jahmiyya wato junction din su ɗaya ne abinda ke raba musu wuta abu ɗaya ne shine hankali ko ba haka ba dukkan su masdarin su guda ɗaya ne kamar misali a ce me ake ce mushi abinda ke raba wuta a jikin mashin eh a nan motoci eh ba buji ba kwayal ayo ba ce kwayal muke ce mushi ne shine daga wayar da ta zo zuwa batar daga gare shi take wata tafi zuwa ga buji daga gare shi take wata tafi zuwa ga fitila duka shi ke raba wuta salafiyar mu yarin ta jan waya shine salafiyar ko to kamar kwayar yadda yake raba wuta to haka yanzu shi hankalin hankalin kuma gurɓatacce shine ya ba mu mu'tazila aqidarsu ya ba mu asha'ira aqidarsu ya ba mu karramiya aqidda haka koda sun saba wani gurin sai kaga sun haɗe wani gurin sai kaga sun haɗe kuma in ka rike asali ɗaya duka za ka wargaje su da shi an fahimci wannan ko to wannan kenan da haka sun fito suna inkarin azabar kabari wanda kuma wannan wauta ne da taɓewa Allah ta'ala bai nufi mutum da shirya da dacewa ba ke da haka azabar kabari da ni'imar kabari tabbatacciya ce a ƙur'ani da sunna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين muna tabbatar da wato ainihin waɗanda suka yi imani da furta kalma wadda take tabbatacciya a duniya la ilaha illallah da kuma furta ta a lahira shine amsa a tambayar kabari dan za a tambaye kamar rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka mutanen fir'auna da shi kan shi Allah ta'ala ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الآخر cikin fasarorin da aka yi azabul adna ta kabari kaga zancen su fir'auna a fili yake za mu dinga bujiro da su zuwa ga wuta safiya da mare sai ce yau mata komu sa'a ranar da alkiyama za ta tashi za a ce adkhilu ala fir'auna shin bujiro da su da ake yi zuwa ga wuta a nan duniya ne suna raye eh kaga ba haka bane daga babu shakka ya zamanto a cikin barzakh ne wanda shine shamaki tsakanin duniya da lahira Allah ya tsare mu sai ce wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba ne fi kabirin wato cikin saboda wani babban laifi ba nan fi ta ta'alil ne duk da kasance kan sai ko ku bar aikin bari aka ce badawi an fahimci wannan ko kaga finan ta ta'alil duk da kasancewar wasu daga cikin lughawiyun ba su yadda ya amfani da da fi cikin a ce sababiya ba inda ibn malik ya yi musu raddi da wannan hadisin da kuma ayoyi na alkur'ani da waƙe ma na larabawa akan haka aga ujibat imra'atun fi hirratin kaga fi hirratin kaga fi nan sababiyya ce ba kuma bi hirratin aka ce ba fi hirratin hakan nan cikin alkur'ani mai girma a subhanallah akwai ayoyi waɗanda suke ishara zuwa ga haka kad nusid almuhim to da ka ana musu azaban ne ba cikin wani babban al'amari ba a nan cewar shi ba ana musu azaba cikin wani babban al'amari ba wato ba wani babban laifi ba akwai maganganun malamai akwai riwaya da muka ambata da zu ta bukhari takwas ta hanyar mansur ibn al-mu'tamir daga mujahid ibn jabir daga ibn abbas cewa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ba'd hiqan al-madina salama ya fita ta wasu sashen wato ainihin lambuka da suke kewaye da madina fa sami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima fa qala yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin sace wa innahu lakabir to ma yu'azzabani fi kabir ba wai wani babban laifi suka yi ake musu azaba ba su ce wa innahu lakabir kai kuma wannan laifi fa mai girma ne sai ya ainihin wato ambace sauran hadisi al'imamun nawawi a cikin sharhin shi na sayo musulun yake cewa malamai sun ambaci tawili guda biyu ma'ana fassarori guda biyu na farko dai annahu laysa bi kabirin fi za'amihim a tsammanin su ba babban laifi bane shi yasa yace ba wani laifi ne babba ba yani a gurin su cewa innahu la kabir amma dai laifi ne mai girma bana a gurin ubangiji na biyu kuma annahu laysa bi kabirin tarkuhu alaihim ana barin shi ba zai musu wahala ba laysa bi kabirin tarkuhu alaihim kabir da ma'anar shaq wanda yace wasta'inu bis sabri was sala innaha lakabiratun illa 'ala al khashiyin yani innaha la shaqqa sallah tana da wuya ga wanda ba mai tsoron Allah ba amma mai tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da kankan da kai ga Allah baya jin nauyin yinta to don haka wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba saboda wani laifi da barin shi ke da wahala ba wannan ma wata fassara ce sai ya ce alqazi iyad rahimahullah ya hakaito fassara ta uku cewa laysa bi akbaril kaba'ir innahu wa ainihin wato wa ma yu'azzabani fi kabirin ma'ana ba laifi ne irin mun jijjiga jijjigan laifin da kuka sani ba irin su sata irin su kisan kai awalan saba ma iyaye akbarul kaba'ir irin su shaida zur ci iyakum wa menene hadisin abubakar ala adullukum ala akbaril kaba'ir ko لا ألا أدلكم على أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور وكما قال صلى الله عليه وسلم كاغو wannan ya nasanta cewa cikin manyan laifuffukan ma jijjiga jijjiga ne hakan nan almubiqat ijtanibu sab'a almubiqat qila wa ma hunna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ايش الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف باب وعد البنات والتولي يوم الزحف ماذا؟ آه. وانسان حديث معاوية حديث مغيرة كون akwai mana damdi ko gwada na kuke shirku wa sihiru biyu ko wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu ar-riba wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanati muhsanati al-ghafilat al-mu'minat يازو غافلات المحسنات المؤمنات الغافلات يازو محسنات المؤمنات الغافلات بتقديم لتأخير ذكا يا جبت تكاغو إنن النبي يكراس المهلكات ما سو هلكروا wanda ya kawo akbarul kaba'ir sai ya lissafo su a wato ainihin yaminul ghamus rantsuwa wadda take mai nitsar da mutum cikin zunubi shine rantsuwar ƙarya ba wadda take da kafara ba mu'allaka a kan ta zan yi kaza wallahi ko ba zan yi kaza ba wallahi wannan ita ce al-yaminul munaqada ko yaminul laghwi wallahi daga can nake wallahi zan je guri kaza ne ana kana kan hanya tambaya irin an gane akwai rantsuwa ta ghamus shine ya jiya ka zo ce wallahi na zo alhalin bai zo ba to ita wannan babu kafara sai tuba laifinta ya fi karfin kafara ta ce khamis to kaga wa'annan akbarul kaba'ir cikin manyan laifuffukan masu ne jagorori komandoji su wato ainihin zina tunda Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina sai ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya ƙara nau'anta muninta daban akan sauran laifuffuka to sai yana so ya nuna musu cewa ko ya nuna ma wa mutane da yake nan wannan kamar da nawawi ya bayani tahzir din da zajr din ba ga su mutanen da suka mutu bane ga wasu su ne dan su dauki izina laifin da ba ma ya cikin waɗancan cika-cikan da ake ma haddi ake ma kaza to shi ma din yana sa a mutum azaba a kabari kenan ya kamata a kiyaye an fahimci wannan ko wannan a takaicen abin da annawawi ya ambata kenan ƙarshe da ya ce wallahu alam kamar yadda al'adar shi take da shi da ibn hajar in sun gama bayani sai su ce wallahu alam to ƙarshe dai ya ƙara da cewa wa sababu kaunihi ma kabirai ne kasancewar wa'innan laifuffuka sun zama manyan laifuka guda biyu adamu tanazzu min al-bawl wa ya'ni ماذا المشي للنميمه أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة mutum bai tsabtata ba gurin bawani tanazzu din zamu zo mu jama'a na shi wannan zai luzumta ya zama sallar shi ta baci fatarku kabiratun bila shak daga in mutum baya kiyayewa gurin bawali dole zai zama babban laifi hakan nan wal mashyi bin namima wa sa'yu bil fasadi min aqbah al qaba'ih la siyama qawluhu sallallahu alaihi wa qawluhu sallallahu kana yamshi bi lafzi kana allati lil halati mustamirrati ghaliban wato yana yawan aikata wannan aiki juz'i na biyu safa ta 190 al-hafiz ibn hajar yace wa ikhtulifa fi ma'na qawlihi wa innahu lakabir yace wa innahu lakabir kaga can yace ba babban laifi kuma yace lalle babban laifi kaga akwai dole a tafsiri sai ya ruwaito daga Abdul Malik Abu Abdul Malik al-Buni cewa yahtamil annahu sallallahu dhanna anna dhalika ghayru kabirin fa uhiya ilayhi annahu fa uhiya ilayhi fil hal bi annahu kabir fastadraka da yace wa ma yu'azzabani fi kabiri to da farko annabi sallallahu ya dauka rashin istitar ko istinza yayin bawali ba babban laifi bane nan take sai aka mai wahayi cewa ai babban laifi ne kamar lokacin da ya yi bayani kan mutumin da yake shahidi an kashe shi a filin yaki musulmi ya ce kafin jinin shi dogon farko ya daga ƙasa an gafarta mai duka laifin shi sai ya yi shuru daga baya sai ya ce illar daina banda bashi shi wannan sai ya biya sai an biya mishi ce banda bashi ce sarrani biha jibrilul ana yanzu jibril ya zo ya ga yamman abun wato da hukuncin ga yanda yake idan shahidi ya mutu kawai an ce ma annabi an yafe mushi dukkan laifukan shi sai aka ce mala'ika jibril ka je ka sanar da shi fa banda bashi da aka bashi sai an biya mushi daga cikin dukiyar shi kenan ana iya samun irin wannan wato ainihin hukunci to amma sai dai alafi zai ce wato uqiba bi annahu yastalzimu an yakuna nassan wa nasu la yakunu la yadkhulu al-khabara sai aka yi mawa albuni gyara cewa idan aka ce nasko ne an shafe hukunci in aka ce da ya ɗauka kabira ce daga baya aka mai wahayin cewa ya ɗauka ba kabira ba ce daga baya aka mai wahayin cewa kabira ne kenan magana tana nuna an goge hukunci sai ce kuma labari shi ko nasko la yadkhulu al khabar ai mun karanta wannan ko abubuwan da khabar wato ainihin nasko baya shiga ciki manya guda uku ne akwai al aqaid ko tauhidi babu nasikh da mansukh a ciki hakan nan al-akhbar ko abu nasikh da mansukh a ciki hakan nan al-akhlaq al-akhlaq duk wani hali mai kyau a da har yanzu mai kyau ne duk wani mummunan hali a da har yanzu mummuna ne babu nasikh a cikin su nasikh yana shiga kade cikin al-ahkam ai mun karanta wannan to don haka sai aka yi mai aka yi mawa albuni istidraki da cewa to ai idan ka ce haka zai zama nasku kuma nasku baya shiga cikin akbar kuma cewa innahu ma la yu'azzaban labari wa ujiba sai aka bashi amsa malamai fa ke magana bi anna al-hukma bil khabari yajuzu naskhuhu idan hukunci ya zo ta sigar labari ai ana samun al-khabaru bi ma'ana al-hukm ga labari ne ake badawa amma hukunci ne shi kuma hukunci ya shafi umarni ko hani ko tahziri ko kaza ko kaza da yake shiga ciki kamar cewa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ko ya shiga hurumin makka ya zama amintacce kaga wannan ai labari ne amma kuma akwai wanda zai iya shiga kuma a cutar da shi to idan labari ne Allah ya bada ba zai yi a samu akasin haka ba sai zamanto labudda a dawo cewa labari ne da ma'anar hukunci abinda aka hukunta shi ne duk wanda ya shiga garin makka a kiyaye shi kar a cutar da shi wanda ya cutar da shi kamar ya saba umarni ne da Allah ya yi bai da alaka da shi asalin labarin da Allah ya bada to haka nan gurin an fahimta kuwa matsala ce usuliyya fiqhiyya a tare ذاك سيتي فقوله وما يعذبان في كبير إخبار بالحكم لاباري ني الله يكي بادا وانا هكونتي النبي صلى الله عليه وسلم يكي بادا لابار هكونتين دا الأمر يكي أفرقو دا تيوابا ببلي في بني با فإن أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخا لذلك الحكم واضح؟ يتي وقيل يحتمل أن الضمير في قوله إنه يعود على العذاب وإنه لكبير cewa ma yu'azzabani fi kabirin shi aikin nasu amma wa innahu lakabirun ita azabar da ake musu ba wai aikin ne aka siffanta da ghairu kabirin wa kabirin fi nafsin wahid ba la aikin nasu ba mai girma bane ba amma azabar da ake musu mai tsanani ne wannan dan karfin tsawatarwa sai ce musamman tunda akwai riwaya da ta zo cikin ibnu hibban hadisin abu huraira yu'azzabani azaban shadidan fi dhanbin hayyin ana musu azaba mai tsanani cikin wani zunubi wanda yake ba wani mai girma ba kuma hadisin ingantacce ne yu'azzabani azaban shadidan fi dhanbin wahid take suka ce innahu ya'udu 'ala al'azab la 'ala al-dhanb mafhum yace wa qila ad-damiru ya'udu ala ahadi adh-dhanbayn wa huwa an-namimatu li'annaha min al-kaba'ir wa innahu lakabirun kaga bai ce wa innahuma ba kuma labari yayi akan mutanen biyu kowanne laifin da ya ja mushi azaba kabari ya bambanta da daya to wa innahu sai ce yana komawa zuwa ga damiri na daya daga cikin dama'ir din yace ita ce annamimanci domin ya tabbata annamimanci laifi ne mai girma domin saboda hadisin Hudhaifa la yadkhulul jannata nammamu a wata riwaya kattatun hadisin bukhari da muslim kattatun riwaya bukhari kaga cewa mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba zance mafi inganci duk zunubin da aka ce mai yin shi yana da wani nau'in azaba to wannan zunubin babban laifi ne an fahimci wannan ko zaka zai ce kenan banda istitar وقيل وسكت الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة ساقان بودي العورة سودشي ألو كابون ونا لو كسيبا وان دليلي دي نسا تشيوا كبيراتي سيتي وهذا مع ضعفه انتهاك وانا رأي ضد رونيشي غير مستقيم لأن الاستتارة المنفية istitar ɗin da aka kore a cikin hadisin cewa wannan da ake ma'azaba baya yin shi laisa muradu kashful aurati faqat ba wai kashful aura kadai ake nufi ba a'a tsarin na fallata ya dawo mushi kan ya gama zuba yana mai da wandan shi kenan ba kashful aura ne kadai matsalar ba an gane ko balantana a ce ita ita ba kabira ba ce duk da zance mafi inganci ita ma kabira ce kama saya a kamar yadda bayani zai zo addawudi da ibn al-arabi sun faɗi makamancin abinda wato ainihin alkadu iyad ya ambata kamar yadda annabawi ya ita hakaito a baya na dunkule mana ne daga ƙarshe dai ya ce wakila wasu kuma suka ce alma'ana laisa bi kabirin fi asurati asurar shi shi aikin ba babba bane annamimanci mutane za ga suna ɗaukan shi ƙaramin abu yau da rashin natsuwa gurin bawali mutum ya istibra'i ko istinzari ko istitari za ga ba a ganin shi babban laifi ba daidai yake da ainihin wato kisan kai ba a gurin girma ina fata an gane ba daidai yake da zina ba cewa na zina yake a audu billah da an ce annamimi ne wani ma kila dariya zai ce dan banza ya hada fada to amma kuma shi ma laifi ne mai girma kenan a sura ne ba mai girma ba amma a hakikanin shi mai girma ne wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim karshe dai wato yace a wasu kuma suka ce laisa bi kabirin sai yace yani laisa bi kabirin fi mashaqqati al-ihtiraz fi mashaqqati al-ihtiraz ka kusan kamar abinda nawawi ya hakaito daga al-qadi kenan سي الحافظ يسي وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجاه ابن دقيقة ابن دقيق العيد وجماعة البغوي دواني شي سر جايد دوانا قولنا كرشي وما شيني أبندا ابن دقيق العيد يا زعبا دوس جماعة دقاتكم مالامي وسكتي معنر ليس بكبير لمجرده شي دم متن ياي سوء دم كوي متن ياي أيكم بابا بابا نيبا wanda ma tsara kabiran bil muwazabati alai amma mutum ya lazumci yin shi ko da yaushe sai ya zama babba don suna cewa la kabira ta ma'a tauba kuma al-istighfar wala saghira ma'a al-istimrar inda mutum kullun yana karamin laifi to zai hadu ya zama babba in yana babban laifi yana tuba kuma Allah yana yafe mishi wadih sai ya ce wa yurshidu ila zalika siyaqu siyakin zai tabbatar mana da haka fa innahu wasafa kullam minhuma bima yadullu ala tajaddudi zalika minhu wastimrari kowanne hadisin ya nuna mana yana yawan yin abin ba wai lokaci ɗaya bane kawai al-ityani bi sighati al-mudari'ati ba'da harfi kana kana la yastatiru min bawl kana yamshi bin namim kaga yana nuna aikin shi ce sifar shi ce lazima halin shi ne ko da yaushe wannan ya ja mishi wannan matsala karshe da ya ce wallahu a'lam Allah ta'ala shi ne mafi sani juz'i na ɗaya safa ta ɗari biyar da bakwai to da ya ce wa ma yu'azzabani fi kabiri ce amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl ɗayan su ya kasance baya suturtuwa daga ainihin wato bawali haka lafazin ya zo da al-istitab mun ji a lafazin muslim ya zo da la yastanzihu a wata riwaya sannan akwai wata riwaya wadda ibnu abi shaiba ya ambace ta a cikin musannaf ɗin shi cewa la yastabri'u musannaf juz'i na ɗaya safa ta 22 la yastabri'u min bawlihi bayan istibra'i shi kuma istibra'i shine mutum ya tsaya bawalin ya gama zuba tsaf sannan sai ya tsarki istinzahi kuma da istitar kamar ibnu hajar ya hada ma'anarsu sai ya ce akwai wata riwaya wadda ainihin abu nu'aimin ya kawo cikin mustakhraj al-mustakhraj ala sahih muslim kenan juz'i na daya safa ta 351 cewa la yatawaqqa kana la yatawaqqa al-bawla baya kiyaye kanshi daga bawalin shi kenan sai ya zamanto la yastatiru la yastanzihu la yatawaqqa da ma'ana daya idan ya zo bawali baya neman gurin da zai yi bawalin ya zamanto baya taba shi zaka zai iya sakin bawalin shi ko da jikin gini ne ya dawo yana fallasa a jikin shi zai iya yin bawalin akan dutse ya dawo yana fallasa a jikin shi istita wasu kuma sun dauke ma'anar istitar na wato suturcewa zai killace a gurin da ba a ganin shi kamar yadda Imam Sa'adi ya ya ainihin fassara da wasu da dama daga cikin malami ma'ana duk inda ya samu zai yage jiki ya zai yi bawali akwai kala wa'annan mutane wato ba wai adam istitar kadai ba istitarin yana ɗaukan ma'anar wato ainihin yana barin bawalin ya dawo mushi ko kuma ya zamanto baya idawa kamar yadda riwaya istibara ta zo baya idawa gaba ɗaya saboda sauri kawai sai ya tsarki in ma ya yi tsarkin ya mai da wandon shi kaga sauran zai zuba a jikin shi wanda wannan ƙazanta ce shar'an wa akla wa adata an fahimci wannan ko zaka istibra'i wajibi ne mutum ya tabbatar baulin shi ya gama zuba har fuqaha'u suna dan yin guluwi ma wasu cewa sai ya dan yi gaba ya dan yi ko ya dan yi baya sai ya tatse gaban nan da sauran shi wannan ibn al-qayyim yace wannan duka takallufi ne yace bawali da kake gani kamar tari ne kamar atishawa ne kamar hamma ce in ya taho kawai da ya gama ya gama na fata an gane in kana tari kana ta tari kana ta tari akwai lokacin da in ka gama shi kenan ba za ka kakaro shi ba to haka shi ma bawani ka bar shi ya gama zuba ga baki ɗaya kar kai gaggawa Allahumma sai dai akwai wanda yake yana da rashin lafiya na sanyi da zai zama bawalin nashi baya yana yayyankewa shi ma ya hakuri har ya gama zuba in kuma ya kai da cewa yana makalewa ne sai ya subhanallah ya hakuri karatu ne sai ya tatso shi din saboda wata darura kamar da ya kasance ba mai loba ne suna da wannan matsalar akwai fatar da ke tarewa wannan sai ya sa hannu ya ainihin matso shi amma in ya zama lafiya launi to wannan babu zancen kuma sai ya daga kafa ko ya yi baya ko ya yi kaza na? na'am an fahimci wannan ko? to la yastatiru min al-bawl ke sai ce wa amma al-akhir na'am gurin suturtuwa daga bawali da kiyayewa da killacewa zance mafi inganci fa shi ma din wato ainihin rashin yin hakan haramun kiyaye bawali kar ya taba jikinka ko kuma ka suturtu ko ka suturce al'aura ko duka wannan wajibi ne shi yasa ma al-bukhari a ƙarƙashin wannan hadisi da ya kulla babi sai ce babun wujubul al-istitar inda al-bawl aw kama qala kaga yana ya tafi akan wajibci ne in ko yana shakka kan abu yana kulla babi da sigar tambaya amma an kaga ya kawo shi da jumla mufida to kawai yana nufin a ba jumla istifamiya ba to yana nufin wannan hukuncin shi ya yarda da shi na'am sannan akwai hadisin Abu Huraira dake cikin Ahmad da Ibn Majah Nabi sallam yake cewa aktharu azabil qabri min al-bawl min al-bawl bawl mafi yawancin azabar kabari abin da ke haifar da shi shine rashin suturtuwa yayin yin bawali ko kuma rashin kiyaye shi to sai ya ce amma ɗayansu ya kasance yana yawo da annamimanci haka ruwayoyin hadisin wato ainihin ibnu abbasin suka tabbata akwai riwaya ta abubakarata wadda al'imam ibn Majah ya kawo ta ɗazumin ambace ta da cewa inna huma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa yu'azzabu fil bawli wa amma al-akharu fa yu'azzabu fil ghibati sai amfani da lafazin giba giba don riwaya kuma ingantacciya ce al-hafiz al-imam al-hakim ya inganta ta hakan na al-imam az-zahabi yace kuma bai san tana da wata illa ba haka na imam albani ya hassana ta cikin sahihul jami' riwaya ce tabbatacciya al-hafiz ya hada sai ce yana yawo da annamimanci da giba don ta giba ka ambaci mutum da abin da yake kyama haka sai ka je ka samu wani wanda suna zaman lafiya da shi sai ka je ka gaya mishi wasu sifofi da wasu halaye na wancan da baya so a ambace shi da su don ka hada su kaga dai abun ya akwai giba akwai kuma annamimanci a ciki bambancin giba da annamimanci shi annamimanci zancen wani zaka gaya mawa dan ya ki wancan ta kuma giba ko da shi zaka gaya mawa dan in dai baya so to wannan ya zama giba an fahimci wannan ko na'am wanda akwai maganganu kan hadisin karshe dai kamar yadda muka ambata hadisi ne ingantacce su al-Imam al-Arnaud duka sun ainihin wato inganta shi ai na'am to dan haka cewa shi mu karasa a gurguje faka ne mishi bin namima fa akhadha jaridatan arquba fa shaqaha nisayni fa gharaza zuwa karshe dai da yace la'allahu yukhaffifu aw yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa wasu sun dauki wannan a matsayin sunna an burne mamaci sai a nemo abin dabino ko wani ganye a dasa a kai wanda wannan zancen da ya fi inganci khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wato ainihin al-tarkushi daga cikin malaman malikiya da kuma al-qadi iyad suka tafi a kai qadi iyad ya kafa hujja da cewa abu ne da yake murattab ala amrin ghaibi yace nau ma la yu'azzaban kan zan an burna mutum kana da masaniya cewa ana mai azaba daka ba za ka yi amma duk da alhafin shi abin da ya zaba ana iya yi yace saboda idan ka ce ba a tabbatar da ana mai azaba ba to ai baka tabbatar ma ana mai rahma ba shi yasa zaka ce Allah ya mai rahama Allah ya ji kanshi in ka san Allah ya mai rahama ya ce ai ba sai kai addu'a ba an fahimci wannan ko yayi hujja da wani athar da Bukhari ya fitar da shi mu'allaq daga Buraida ibn Husayb yayi wasiya cewa in ya mutu a dasa wannan a ainihin wato ice ko kuma ganye a cikin kabarin shi amma dai zancen da yafi inganci wannan ijtihadi ne na shi ijtihadi ne na Buraida abin da yafi kusa da usul shine wato ainihin ba za a yi koyi ba da annabi sallallahu alaihi sallama a cikin hakan khususiyya ce tashi tunda abin da ya shafi al'amarin gaibu an fahimci wannan ai Allah ta'ala ya samu dace wanda kuma wannan shine abin da al-Imam Sa'idi ya rinjayar rahimahullahu ta'ala to yau dai hadisi ɗaya ne kai mu tashi sabon babi insha Allah